سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin sake ganawa wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi alal abid littafi wallafar al-sheikh al-allama imamu ahli sunnati wal jama'a al-sheikh muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun saba wannan karatu a wannan masallaci na tunawa da malaminmu na da'awar sunna a sheikh muhammad kabir ahmad azare allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar yankari a cikin ƙwariyar garin azare masarautar katago jihar bauchi najeriya yau muna almuru na 26 26 ga watan aljuma da al'ula watan biyar hijira alif da 446 wanda kuma ya dace da lissafin miladiya yau 28 ga watan 11 watan Nuwamba shekara ta 2024 muna karatu a babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima babin da yake magana akan hukuncin wanda ya nemi tabarraki ya nemi dosanan albarka da wata bishiya ko wani dutse ko wani abu makamancin makamancin wannan kamar kabari ko kango ko wani hoto da sauransu karkashin wannan babi mun yi karatu cikin hadisin abu waqid al-laifi wanda shine hadisi mai dan tsawo da malai ya kawo shi a cikin wannan babi har zuwa fadin Allah madaukakin sarki ja'alna ilahan kama lahum aliha qala inakum qaumun tajhalun annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tarkabunna sanana man qablakum rahu tirmidhi wa sahah wannan hadisi mun yi bayani a kansa mun yi sharhin sa majalisin da ya gabata abin da ya rage mana shine masail na wannan babi a kamar yadda malam ya saba a kowane babi idan ya kawo ƙarshen sai kan ambaci matsaloli ababen lura da fa'idantuwa a cikin babi to haka wannan babi ma kamar waninsa malam ya ce al'ula matsala ta farko tafsiru ayatin najami mun ji fassarar ayoyin nan na suratun najami a fara'aitumullata wal'uzza kuma na ta thalithatal ukhra a farkon karatunmu mun malam ya kawo waɗannan ayoyi kuma mun yi bayani akan wannan daidai gwargwado wato sunaye ne na gumaka waɗanda kafuran shawa suka laƙaba wa bishiyoyi da duwatsu su ma da nufin neman tabarraki suka naɗa musu allantaka da wani nau'i na tabarraki suna neman sa'a a wajensu suna neman sa'a a tattare da su Allah maɗaukakin sarki ya ambaci haka daga cikin kafircinsu kuma abin da ya sanya suka zama kafirai asaniya na biyu ma'arifatu suratul amri alladhi talabu wato a sanin sanin irin kamar al'amarin da suka nema e, cikin wannan babin za mu san kamantacceniya ko irin abin da su a wato a, a sahabbai na annabi alaihi salatu wasallam wancan lokacin wato abin da suka nema da suka ce da suka ce ija'allana zata anwatin kama lahum zatu anwatin ya ma'aikin Allah mu ma ka sanya mana magariya ko wata bishiya ta addu'a wacce mu ma za mu dinga rataya ta mu don neman sa'a kamar yadda su ma kafirai suke da tasu magaryar suke rataya ta kubba don neman sa'a mu fahimci abin da suka nema shi yasa mala yace ma'rifatu suratil amri alladhi talab fahimtar kamar ko fahimtar hakikanin abin da suka bukata da suka ce a sanya musu magariya da za su rinka rataya ta kubbansu ko masunsu don neman sa'a me suke bukata abin da suke bukata shine wani abu mai albarka da za su makalkale masa idan sun bukaci wata albarka su yi amfani da shi kar ku manta da cewa sun yi imani da Allah shi yasa ma suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi har suka shiga tawagarsa a matsayin mayaka don haka an wuce wajen sun riga da sun yi imani da Allah haka yanzu ba suna neman bishiya a madadin Allah ba ne ba suna neman bishiya akan ai musu Allah ba su da Allah ba ne a'a sun yadda da Allah sun yi imani da shi amma yanzu me suke nema shine wani abun rikewa mai falala da za su rinka dosanan albarka a tattare da shi to fahimtar wannan a wannan babin yana da matakar muhimmanci shi yasa mala yace ma'rifatu suratul amri alladhi talabu sanin irin surar abin da suka bukata ba sun bukaci a musu Allah bane ba sun bukaci a musu a wani abin bauta bane a'a sun fake ne da neman sa'a da neman albarka da neman tagomashi shi da aka a sa musu abin da za su rika neman ta goma shi da albarka ta tare da shi idan mun fahimci wannan batun za mu ga cewa akwai abubuwa guda biyu suna da gata guda biyu da allah maɗaukakin sarki ya yi musu amma yanzu shaidan yana ɗibansu zuwa ga ɓata kuma ya mantar da su gatar da suke da ita guda biyu gatarsu ta farko imaninsu da Allah da suka yi imani da Allah a matsayin abin bauta shahidu Allah ilaha illallah suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ita ce gata ta biyu kuma suna tare da shi sun yi kalmar shahada sun yi musulunci sannan suna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ku duba yadda shaidan ya musu fitsari a ka suke neman wata falala batun wannan falala guda biyu da Allah ya musu wadda wannan abin shine halin da da yawa daga cikin musulman yanzu suke ciki Allah ya maka gatar musulunci ga alkur'ani ya maka gatar sunna ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama amma kana neman wani abu a tsakani wanda wanda shi ne kake gani shi ne musuluncinka halin da 'yan bidiya suka samu kansu a ciki mutum ya yi imani da Allah yana cewa ya yi imani da Allah ya gaskata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma idan ya tashi kururuta hanyar tabarrakinsa in ya tashi kururuta hanyar falalarsa sai ka ji ba Allah a ciki ba ma'aikin Allah a ciki du ya bence su ya shiga wata hidima daban wacce ya samu wa kansa haka ne muka samu kanmu ko ba haka ba to shi yasa malam yace daga cikin mas'alolin da zamu fahimta akwai mu fa gano waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka tambaye shi muka suka masa wannan tambayar ta neman bishiyar tabarraki mu fahimci ba me suke nema saboda kar yanzu wani mai yin bid'a ya kalubalance mu ya ce ai ba bauta wa shehi yake ba ai ba bauta wa wali yake ba ai bai fifita shehinsa akan annabi ba ai bai fifita waliyinsa akan ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam ai yana son Allah shi ma ai yana son ma'aikin Allah shi ma ai kaza kaza kar ya dame mu da wannan su ma waɗannan da suke tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama su ma sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma gashi a neman wata falala neman wani tabarraki kafa su ta zabe to su raban da suka yi a lokacin suna da mai ankarar da su amma ku halakkar da kuka yi a yanzu da ba ku da wanda ya isa da ku idan an faɗa ba za ku ji ba sai ku ce an zage ku amma abin iri ɗaya ne shi sa da malam ya ce babin hukuncin wadda ya yi tabarraki da bishiya ko dutse sai ya ce wa na hima ba sai bishiya ba shi dutse ba ko kabari ne ko wani wali ne ko wani shehi ne ko wani hoto ne ko wani kango ne ko wata fosta ce dukka ɗaya ne ya ajiye Allah ya ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman wani abu a tsakani mun ji ba kana nufin wannan abin da kake ka nufa din shine Allah ba mun ji kana nufin Allah daban mun ji ba kana nufin wannan abin da ka rika din a madadin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama duk mun ji wannan wannan riƙar da kai ne an hana shirka ce ka shiga hukunka shirka ce wannan rikar ce an hana kuma idan kun kula za ku ga yawanci hanyoyin bidoyi cika muta kunnuwan mutane ake yi da ambatan karamomi da falaloli domin a ƙara sa musu neman tabarrakin a cikin zukatansu jama'a karatu bai kawo mu ba ba za mu fahimta ba gashi nan ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ba su amsa ma me yace da su sai yace na rantse da wadda raina ke hannunsa abin da kuka faɗa ɗin nan shine irin tafarkin yahudu da nasara domin yahudawa su ne suka ce da annabi musa mu ma ka yi mana Allah irin yadda arna suke da Allah kun ga annabi alaihi salatu wassalam da ya tashi buga misalin malam zai ambata mana nan gaba amma tunda na iso wajen bari in fito da shi su waɗannan na lokacinsa Allah suka nema ya musu Allah suka ce ya musu cewa ce ce suka yi nuna musu bishiyar da za su ɗauke ta Allah? A'a, ya nuna musu bishiyar da za su rinka neman sa'a da tabarraki. Amma da annabi Alayhi Salatu Wassalam ya tashi maida musu martani da me ya buga musu misali da masu neman Allah. To duk ɗaya ne. Da ya tashi ya ce, Wallahi abun da kuka yi iri ɗaya sak, inna hassuna na kultum. iri ɗaya sak abin da kuka faɗa amma ba su waɗancan cewa suka ce ija Allah na ilahan kama lahum aliha imana Allah kamar yadda arna suke da Allah su waɗannan cewa suka ce imana bishiya da zamu rinka lankaye ta kubba kamar yadda arna suke da bishiyar lankaye ta kubba shin a zahiri roƙonsu iri ɗaya ne a zahiri roƙonsu ba iri ɗaya ba ne waɗannan tabarraki suka nema waɗancan Allah suka nema amma da annabi alaihi salatu wasallam ya tashi jan hankalinsu da gargado zuciyarsu sai ya hada abin wuri daya ya ce kuma abin da suka faɗa iri ɗaya ne da abin da waɗancan suka faɗa wannan shi zai ƙara nusar da mu cewa shirka shi'umar abaci tana da hatsari mai yinta yana yinta a tsammaninsa wani abu daban yake yi amma a hakikanin lamari a wajen Allah shirka yake yi kuma shi mushriki ne kuma zai samu aikinsa a wajen Allah haba'an mansura ƙura sheƙaƙƙiya saboda duk wanda ya rayu yana shirka ko ya san shirka ne ko kar ya san shirka ne shi mai shirka ne ko ba zai samu aljannar Allah ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna lallai yadda lamarin yake wajen Allah duk mai shirka Allah ya haramta masa aljanna da haka waɗannan tabarraki suke nema waɗannan Allah suke nema a musu amma roƙonsu ya zama iri ɗaya bukatarsu ta zama iri ɗaya me yasa saboda shi ma tabarrakin shirka ne shi ma su ma masu neman tabarrakin shirka ne tamkar abin da waɗancan ɗin suka faɗa ne to amma yanzu masu bid'a sun samu kansu a cikin wani irin mummunan kullewar kai irin abin da suke yi kenan na mushirkai na shirka amma tunda wai su ba gumaka suke yi wa ba ba lata bane ba uzza bane ba manata bane shehi ne ko wali ne sai aka dauka cewa shi wannan sample ne daban wancan ne shirka wannan ba shirka ba shi yasa malamansu idan suna musu tafsiri idan sun tashi fassara musu anniddu a alkur'ani in sun tashi fassara musu anniddu kishiya andad kishiyoyi sai su dinga fassara musu da dodanni da gumaka saboda kar hankalinsu ya zo kan cewa waliye ma fasu ma kishiyoyi ne shehinan ma su ma kishiyoyi ne sai suna cewa dodo da haka mai gajeren hankali da ƙaramin ilimi sai ya ɗauka cewa babu shirka idan sai inda da gunki akai babu shirka sai inda bishiya akai amma idan da wani ma'abocin albarka ne don a raɓa albarkarsa to wannan wato falala ce ma da karama yana da hatsari matuƙa an gane abin da malam ya ce ba ma'arifatu suratul amri alladhi talabu mu fahimci irin surar al'amarin da suka bukata mu yi kyakkyawan nazari akan bukatarsu mu auna ta da misalin da annabi salama ya ba su bukatar waɗancan mutanen annabi musa da bukatar waɗannan mu auna mu gani zahiri ba iri ɗaya ba ne amma a hakika iri ɗaya ne sannan mu ɗauko wannan bukatar mu sanya ta a yanzu waɗanda suke neman tabarraki da waɗansu abubuwa za mu ga cewa iri ɗaya ne iri ɗaya ne a thalitha mas'ala ta uku kaunuhum lam yaf'alu kasancewarsu ba su aikata ba ba su fa aikata ba sun nema ne kuma ba a bar su ba aka datse su aka tsawatar musu aka ankarar da su aka ilmantar da su ba su aikata ba to cewa ba su aikata din nan ba shi ne kadai sakon da malam yake nufi ba abin da yake nufi shine daga zamaninsa fa ko kafin zamaninsa kawo yanzu da muke karatun nan akwai waɗanda suna aikatawa to me matsayinsu waɗancan ba su aikata ba don haka sun tsira kuma dama shirka ce sun tsira amma fa akwai masu aikatawan ko da ku ba bishiya ba ce ba suna da abin da suka rika wasu ai da hoto ma suke tabarrakin me ma'anar lanka ya sha wuya ko lanka ya sha mota ko lanka ya sha a zaure me ma'anar manna shi kafteciyar fosta a baranda ko a ɗaki me ma'anar shashafa shi ana shafawa a fiska duk ana yi don haka su waɗancan da suka nema aka hana su to sun yi rabo ba su yi ba amma wasu sun yi nisa a cikin aikatawa rabi'a mas'ala ta hudu kaunuhum qasadu taqarruba ila Allah bidhalika lidhannihim annahu yuhibbuhum ga wata kusa ma yanci tara malan yace kaunuhum qasadu taqarruba ila Allah bidhalika mu fahimci kasancewar su sun nemi kusanci zuwa ga Allah ne da hakan din ba wai sun nufi masa shirka ba ne ba sun nufi kafirce masa ba ne ba fasa musulunci suka yi ba sun zama nagari ne suna neman abin da Allah yake so su yi a wannan halin ne suna neman kusaci da Allah suka nemi a musu bishiyar maratayai a ba su wajen neman tabarraki li zannihim annahu yuhibbuhu saboda azatansu Allah yana son hakan din azatansu Allah yana son hakan din to wannan shine halin wanda ya jahilci Allah ya jahilci shari'ar Allah sai ya dinga zatawa Allah abin da Allah yake so alhalin kai musulmi an hutasar da kai an hutasar sheka abin da duk Allah yake so ba a rufa maka ba abin da duk Allah yake so ba a rufa maka ba Allah ya faɗa abin da yake so ya yabi na yaba ya kwaɗaitar ya yi umarni du ya faɗa da salo daban-daban abin da yake so manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayanin abin da Allah yake so yaushe za ka mayar da abin da Allah yake so kuma cikin zatanka a zatanka Allah yana son shewa ne tunda a zatanka ne wahayi ya sauka ya yi rekomendin shehuwa ne a wajen Allah wahayi ya sauka da sunan shehuwa ne a wajen Allah nassan bittayin an nassanta shi an ayyana shi an ce shehuwa na wane a cikin alkur'ani ko a hadithin bukhari ko muslim ko ɗabarani ko wani musnadi ko wani hadisi cikin hadisan musulunci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cewa ku yi riko da shehuwa ne Allah yana son sa ba ma haka ba shin bai tabbata ba kan harcen da baya ƙarya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa Allah yana son Abubakar cewa Allah yana son Umar cewa Allah yana son Uthman cewa Allah yana son Aliyu cewa an ba su aljanna shin bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana waɗanda Allah yake son su suma suke son Allah da garanti da lasin cewa Allah yana son su amma tabi'ai kai sahabban da suke tare da su da tabi'ai da suka biyo musu baya da almajiran tabi'ai da manya-manyan malaman musulunci sun rike su ababen tabarraki shin saboda an faɗi falalarsu saboda an bayyana Allah yana son su mun samu cewa a musulunci an rike su ababen tabarraki ko sunayensu a rike sunayensu ababen kira da neman ɗoki da neman tabarraki ko kaburburansu ababen neman tabarraki da neman falala kalla ba a yi ba to me yasa sai ɗan shekara ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku sai ɗan kwanan nan idan ka kwatanta da su alkur'ani bai ambace shi ba sunna bata ambace shi ba muka yi masa rawanin tabarraki muka ba shi falala muka ba shi karama hadda na ƙarerayi muka kuma kafe muka ɗauki lahira muka ba shi muka ɗauki ibada muka bashi muka ɗauki bukata muka bashi a zatonmu iyakacinta kenan a zatonmu Allah yana son sa ko akan Allah ya aiko shi ne waɗannan shahinai da waliyan da ake musu haka akan Allah ya aiko su ne ko akan Allah yana son su ne to kafin su Allah bai so su ba waɗanda ma aka gaya mana cewa Allah yana son su ta harshen da baya ƙarya an nemi tabarraki da su haka malam ya ɓaro ta gaskiyar maganar malam ya ɓaro ta wanda bai yi kitabun tauhid ba da sauransa a sunna da sauransa a sunna ba yadda za a yi kai wannan littafin kai bid'a ba za ka iya ba sai dai in baka fahimce shi ba ko baka samu wanda fahimta da kai littafin ba na haka kar mu manta abin da malam yake cewa kamar yadda masu bautar waliyai da shehinai neman kusaci suke yi da Allah ba sun ɗauke su alloli ba ne ba sun ɗauke su ababen bauta ba ne suna zaton cewa su bayin Allah ne da Allah yake son su sun san matsayi a wajen Allah wannan dalilin yasa suka matsa kusa da su suke neman albarkacinsu saboda Allah yana son su to iri ɗaya ne da waɗannan da suke neman albarkar bishiya a zatansu Allah yana son ta yana son haka annabi alaihi salatu wasallam ya taka musu burki ya ce ba a yi ba a yi ba a yi a wajen iyaye ma za a samu albarka ba shi ya sa suka tsani wannan littafin ba sa san wannan littafin saboda yankan baya yake kware zani yake a kasuwa alkhamisa na biyar malam bai gama ba na biyar ya ce annahum idha jahilu hadha fa ghairuhum aula bil jahali annahum su ita wannan tawaga da take tafiya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da muke karanta muka karanta hadisin ta yanzu idza jahilu hadha idan su ma sun jahilci wannan laifi ne in su ma sun jahilci wannan a matsayin su na masu imanin farko kuma cikin tawagar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka jahilci wannan fa ghairuhum aula bil jahali to wani wanda ba su ba shi yafi cancanta da jahilci da haka masu bautar waliyai da shi ne su yadda su jahilai ne kawai ba manna musu muka yi ba su yadda su jahilai ne su karbi ilimi su daina in dai waɗanda suke cikin tawagar annabi alaihi salatu wasu matsayin masu imani sun jahilci wannan al'amari har suke neman a musu to me abin mamaki idan an ce ka jahilci shirka idan an ce maka wannan abin da kake shirka ne kai kuma kana cewa sam ba shirka ba ne idan abin ya ɓace maka baka gane ba me abin mamaki idan waɗancan su ma ya shige musu duhu ba su gane ba kawai a yi karatu shirka tana da loko tana da lunguna tana da matsi masu yawan gaske barkace da yawa daga cikin masu yinta suna yaƙi da ita e da yawa daga cikin masu yin shirka suna suna a hakan suna yaƙi da shirka akan su ba za su yi shirka ba shi yasa mutum zai ji zafi idan ka ce masa yana shirka ko in ka ce masa shi mushriki ne yana jin zafi kuma yana cikinta dumu-dumu amma saboda ya jahilci shirkar wannan abin da yake din ya jahilci cewa shirka ne so bai dauka cewa shirka ba to malam ya kawo wannan dan ya nuna mana cewa ashe ba abun mamaki bane yana yiwuwa so ko da kaga mutum yana kumfar baki yana jijiyar wuya akan cewa ba shirka suke yi ba su kaza kaza kaza su kaza kaza kaza kaza kawai ka ba shi uzuri cewa shirka ce bai gama sananta ba kuma illar da ake musu shine ba a karantar da su ilimin tauhidi saboda cikin ilimin tauhidi akwai tonan silili a irin manhajin da suke rayuwa a kansa so an fi karantar da su falala da karamomin waliyai sama da falala da karamomin Allah da ma'aikinsa duk wanda ya waye da wannan to ba zai yadda da ba zai yadda da duk wani taka haye ba ba zai yadda ba don haka waɗancan sun jahilci gane cewa wannan shirka ce to na yanzu ma ba abin mamaki ba idan sun jahilci gane cewa wannan shirka as-sadisa mas'ala ta shida anna lahum min al-hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghayrihim mufasani cewa anna lahu cewa lallai su waɗancan na tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna da min al-hasanati ladaddaki kyawawan ayyuka tuli walwa'adi kuma suna da alkawari daga Allah na yarda da rahama da jin kai bil maghfira alkawari na gafara ma laysa li ghairihim irin abin da wani su bai da shi waɗannan mutanen da muke karatu a kansu ku dinga kallon su kamar a cikin faifai suna tafiya tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun zo gittawa da wata addu'a suka ce ya ma'aikin Allah ga irin bishiyar mutanen makka wanda suke lankaya mata takwabin in za a fita fatauci ko yaƙi suna neman tabarraki tunda mun yi musulunci mun bar kafurci mun ma amanar namu na musulmai wai abinda malam yake cewa waɗannan mutanen bakar manta da cewa suna da ayyukan lada a wajen Allah kuma suna da alkawarin gafara wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran aziman Allah ya musu alkawarin gafara Allah ya musu alkawarin lada mai girma shi yasa malam yace suna da lada suna da alkawarin gafara irin wanda waninsu ba da shi waye waninsu irinmu amma tare da haka aka nuna musu ɓacin rai aka datse su daga wancan abin da suka yi nufi ina ga wanda bai tara abin da suka tara ba ina ga wanda bai samu alkawarin gafara irin da suka samu ba kuma ya samu kansa dumu-dumu a ciki har yana kiran wasu a zo a taya shi waɗancan fa da muke karatu a kansu sun fi mu lada sun fi mu samun dama ta yarda a wajen Allah madaukakin sarki radiyallahu anhum wa radu anhu da su ake fa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah kenan Allah ya yarda da su saboda ya san zukatansu da gaske suke yi sun yarda da shi fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa athabahum fathan qariban Allah ya san abin da ke cikin zukatansu ya saukan musu da nutsuwa kuma ya saka musu da bude nan kusa ba da jimawa ba su ne waɗannan mutanen gashi nan daga cikinsu waɗansu kafarsu ta zame amma cikin yardar Allah Allah bai bar su sun aikata ba to kaga wanda bai samu falala irin tasu ba kuma ya samu kansa ba wai a ƙoƙarin aikatawa ba dumu-dumu a ciki yake rayuwa kuma har yake ci yake sha ai hatsarinsa yana da yawa to shi yasa wani lokacin idan mun duba halin da 'yan bid'a suke ciki muke tausaya musu ba dan kada ba sun kasa fahimta kuma ba abun mamaki ba ne tunda waɗancan mutanen da muke magana a kansu su ma sun kasa fahimta sai da aka fahimtar da su amma rabar da suka yi shine suna da mafaɗi wanda in yace ba haka ba ne za su gaskata shi mu kuma yanzu sun kasa fahimta rashin rabon shine ba su mafaɗi in an faɗa sai su ce zagi ne kuma ba zagi ba ne to sai ka ga mutum ya zama abin tausayi gashi nan a cikin shirka dumu-dumu irin ta yahudawa irin ta nasara irin wacce aka tsawatar wa sabbin musulunta tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma gashi a cikin ta shi dumu-dumu amma da rawani da babban riga a masallaci da alkur'ani a gabansa yana tafsiri karewar kasancewa ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma irin yadda waɗancan wato wato fahimta ta kufce musu suka samu ha'incin kwakwalwa suka nemi taɓewa aka taro su to kamar haka ne babu mamaki domin wasu suna cewa kai rabu da su yaran nan kananu yaushe ma suka yi karatu malam wanan ne za a ce yana kan bata tun yaushe shi tun kan aihuwarsa malam wanan yake karatu yake kuma karantarwa addini ne bai sani ba kaza kaza kaza ai ta bambami ai ta fada ai ta fada to duk girman malam wanan ya kai ɗaya a cikin waɗannan da ake karatu a kansu ne duk ganewar malam wanan ya kai ɗaya a cikinsu ne kai ba duk darajar malam wanan ya kai ɗaya a cikinsu ne amma tare da haka gashi nan sun samu kansu a wannan halin me zai hana malam wanan ma ya samu kansa a wannan halin ba abin da zai hana a ha'inci kwakwalwa ne kwakwalwa ta ha'ince shi fahimta ta rushe masa kuma ma yaya za a yi mutum a masa tarbiyya irin wacce suke yi wa yara a yanzu ya tashi da fahimta ba zai yi ba an cika maka kwakwalwa da karamomi idan an tambaye ka mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyar ƙarshe ba za ka iya yirgowa ba amma karamar shehu kana da talatin wani yana cewa yana da sun fi ɗari yanzu ya hauta goma sha ɗaya saura tamanin da tara a karamomin shehu to mu'jizar manzon Allah ma nawa ka kiyaye ka gani to wanda aka cika masa ƙwaƙwalwa da irin wannan kuma ya tashi a kai ya rayu a kai kuma don ya kai wani lokacin da zai sa babban riga ya rawani ya yi tafsiri idan ya rayu a cikin bata da jahilci akwai abin mamaki ne ai ba a ba shi karatu ba ai ba a ba shi karatu ba su ba da karatu ya zama malam ba da karama ya zama malam malamin karamomi ne ina ga wani bawan Allah miskini Allah ya fahimtar da shi gaba ɗaya littattafa bolon hudu bolon hudu su yake ta nunawa ba sallah ne a ciki ba ba azumi ne a ciki ba ba tauhidi ne a ciki ba hadisai ba wai sunayen almajirai ne a ciki kuma ya shahara da wannan shi kuma karamarsa kenan yanzu daga ƙarshe har na ga an samo hoton malamin da ya fi shahara almajirin da ya fi shahara cikin almajiran an samo hotonsa ana sayarwa nawa nawa ake sayarwa ne an samo hotonsa ana sayarwa wai duk wanda ya mallaka to ya samu sa'a ya taki sa'a kakarsa ta yanke saƙa a kan mumbari ake tallan hoton gashi nan hoton attalili attaga zuti gashi nan ana sayar da shi kowa ya saya ana wawan ciniki ana saya to yanzu idan aka ce wannan ita ce tarbiyyar da aka mata karatu da littattafa rikiki-rikiki har barin hudu duk na sunayen wasu ne eh akwai har mu ma a- a a kantotinmu da ba malamai ba almajirai a kantotinmu akwai littattafa na sunayen malamai akwai su amma in ba dalili na taɓa faɗa ma ai dalili ne zai sa ka je kan littafi mai sunan malami sai wani dalili ba shi ne littafin karatu ba ba shi ne littafin karatu ba dalili ne ke sa a je kan sunan malami so in karatun za a yi ma akan sunan malami to sai dai karatu na ƙoƙarin gane ingancinsa ko rashin ingancinsa irin na malaman hadisi su kan sun sha kundum akan malami dubu malamin mu a nan Najeriya Dr. Professor Muhammad Sani Umar Jalle mu hafizahullahu ta'ala sha kundum ne akan sanin maluma amma dan Allah in ya zana maluma yake faɗa yanzu in mu banda mu da muka san waye shi muka zauna tare da shi muka san wani abu tattare da shi idan mai sauraron sa ne ba zai taɓa sanin malamin nan irin yadda ya yi nisa wajen sanin malamai ba ya yi nisa wajen sanin malamai amma ba su ne a bakinsa ba sai dalili ya kama saboda mai saboda ilimi daban wannan hidimar ita ma daban to kaga irin hanyoyin da ake bi a yi wa mutane tarbiyya ta ilimi sai su tashi kamar malamai amma ba malamai bane ba malamai abinda suka sani daban musulunci daban shi yasa Allah ya ji kan malam albanin zaria ya ce ai dan shi'a ya shiga sunna kamar kirista ne ya musulunta an gane me yake nufi sai ka ɗauko daga farko Allah sai ka ɗauko daga farko yanzu ɗan shi'a in ya shiga sunna to ko usulu salasa bai sani ba usulu salasa bai sani ba al'usulu salasa bai sani ba irin su alkawa'idul arba'a bai sani ba kashfu shubuhat bai sani ba balle kitabu tauhid ba sai an ɗauko daga farko ba ga a yadda suke abubuwan su nama ko ahalari ba sai ko ahalari ba sai ahalari ma sai an koya masa eh sai an rene shi sai an koya masa ahalari an koya masa ashmawi an koya masa alwalar mu irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an koya masa sallah irin ta manzon Allah sallallahu ya daina haka hakan nan da kiran sallah da ikama duk sai an dawo da shi kan daidai da haka yana wani wadi ne daban muna wani wadi daban haka dan bid'a idan ya dawo sunna sai yayi karatu daga farko mm daga qawaid saboda wannan abin da muke yi yanzu ai an dade ana yi Allah ya ji kan malam ba malam yayi ba malam yayi mu yanzu muna dan buroshi ne kawai Allah ya yi Allah ya saka mashi da alkhairi ya gafarta masa da haka mun saba ji yayinmu sun saba ji da haka idan ahalin suna a buɗe yake zuciyarsu a waye take da sanin waɗannan abubuwan ba bakin abubuwan shi sa muna faɗa kuna ji kuna ganewa kuma ba kwa jin cewa ana zagin ku ba kwa jin cewa abin ya ishe ku cin mutuncin ya isa haka kuna jin abin daidai wadda kuna kan fitura amma inda a wani wuri nake wannan abin wallahi da yanzu an fidda ni a ka za a fidda ni to dukan yayi yawa wani haka zai ji asabi'a na bakwai annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam ya'zarhum fil amri بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث نبقي cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi lam ya'zarhum fil amri bai musu uzuri a wannan lamarin ba baya barin takwanan da aqida kana tabewa zai tallako ka lam ya'dharhum annabi alaihi salatu bai musu uzuri ba yace ayya sabbin musulunta ne eh ko ma yace musu to ku bari sai mun dawo in mun tashi dawowa sai mu tsaya sai a ga ya za a yi ina ba lallabawa wannan hidimar ba sauki a cikin ta ba wani kara wai ya duba ya ga cewa saboda sun sabbin musulunta ne kar ya hana su su fandare su babu an yi dai wannan agiya da zina da caca da waya duk an yi wannan lallabawa amma aqida babu lallabe kawai straight forward babu kara annabi alaihi salatu wasalam bai musu uzuri ba bai yi wata wata ba fil amri a cikin wannan lamarin ba mai sauki bane ba bal radda alaihim nan take ya musu raddi ya musu martani nan take sha yanzu magani yanzu ya musu martani dala idan mun koyi atakin akan tauhidi mun yi laifi wa man yushabih abahu fa ma zalam koyi muka yi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama baya barin ta kwana akan tauhidi ta kashe sa duk wanda ya sha ya koshi ya fahimta za ka ga baya rangwame baya rangwame akan tauhidi annabi alaihi salatu wasallam baya barin ta kwana akan lamarin tauhidi bal radda alaihim a a nan take ya musu martani bi qaulihi da ma fadinsa Allahu akbar sai da yace Allahu akbar don ya ja hankalinsu ya nuna musu cewa wannan al'amarin mai tada hankali ne ya yi mamakin wannan al'amari cewa allahu akbar ya yi calling attention ɗin kowa a wajen ya ce inna hassanar ya ce lallai kun zo da koyi mummunan koyi lallai kun zo da tafarkai munanan tafarkai irin na da shine inna hassanan kun zo da mummunan koyi na tafarki sai ya ce kuma da tattabi'un na sanana man kana qablakum wallahi wannan lamun da lamul qasam wallahi za ku dinga bibiyan munanan tafarkoki na waɗanda suka zo kafin ku wannan yana faɗa ne yana mai gaskata ubangijinsa ya riga da ya san wannan sai gashi ya faru akan jama'arsa kuma sai ya bayyana cewa zai ci gaba da faruwa irin haka ya ce wallahi za ku dinga bin munanan hanyoyi na waɗanda suka zo kafin ku a wata riwaya suka ce ya ma'aikin Allah yahudu da nasara ya ce faman in ba su wasuwa su ɗin ne za ku dinga bin rayuwa irin tasu za ku dinga bin ayyuka irin nasu fagallaz al'amra annabi alaihi salatu wassalam sai ya kausasa al'amarin bi hadhihi salas da waɗannan abubuwan guda uku da kabbara da jan hankalin cewa waɗannan wannan mummunan koyi ne sannan na uku kuma ya ce wallahi za ku yi koyi da za ku yi koyin munanan hanyoyi irin na wanda suka gabace ku asamina na takwas al'amrul kabiru mala ce al'amari babba wa huwal makasudu kuma shi ne ma abin nufi annahu akhbara anna talabihim ko anna talabatihim ka talabati bani isra'ila lamma qalu li musa ij'allana ilahan malam yace mas'ala ta takwas babban lamari malam yace wa huwal maqsudu kuma shine ma abun nufi a babu can aka nufa shine mai annahu akhbara cewa annabi sallallahu alaihi ya ba da labarin anna talabatihim ka talabati bani isra'ila cewa bukatarsu iri ɗaya ce da bukatar banu isra'ila lamma ƙalu li musa yayin da suka ce da annabi musa na ilahan kama lahum aliha mu ma sanya mana allah kamar yadda kafirai fir'aunawa suke da allah malam ya ce wato kamar ka ce an zo wajen shine wa huwal maqsudu an zo wajen annabi sallallahu alaihi ya kamanta bukatar waɗannan da bukatar banu isra'ila na neman a yi musu Allah shin waɗannan mutane kamar na tambaya ɗazu tambaya suka yi annabi musu Allah sun san Allah sun yi imani da shi sun kaɗaita shi wannan yasa suka shiga musulunci sun yarda da manzo sallallahu alaihi a matsayin manzo annabi sun yarda su fita yaƙi da shi amma abin da suka nema sai ya zo iri ɗaya da neman a musu wani Allah gashi ba shi suka nufa ba amma kuma iri ɗaya ne da kawai su ce a musu wani Allah shi yasa aka kamanta su da banu Isra'ila da suka ce ija Allah na ilahan kamalahum aliha da na yi bayani akan wannan kuma za ku ƙara tunawa sai dai na da matuƙar muhimmanci ne mu rika kiyaye kamantacceniyar saboda da shine za ka iya gane halin da 'yan bidiya suka samu kansu a ciki suna cewa ba shirka suke yi ba amma abin da suke yi ma shirka ne da wanda suke ganin cewa sai an bauta wa gunki ne sannan ya zama ya zama bauta to bari wani abu ya faɗo mun in ja hankalinmu da shi sati uku zuwa hudu da suka wuce wani bidiyo ya yi ta yawo ya shahara waɗansu bayan allah guda biyu sun je sun tsaya akan wani kabari kabarin wani shehu kabarin yana cikin wata bagala su kuma suna daga wajen bagala wata koriyar bagala ɗaya a cikinsu ya yi haka da hannayensa yana cewa ya shehu ya shehu ka dubi halin da muke ciki a najeriya ka kama da sauki yana cewa ya shehu ka dubi halin da muke ciki a najeriya ka kama na ɗoki ka kama na sauyi wahala ta mana yawa muka zo wajenka haka aka yi to kaga neman tabarraki da shehu zuwa ina ya kai su khalas magana ta kare neman ka shehu neman falalar shehu ɗaukakar da suka ba shehu zuwa ina ta jagorance su zuwa ga bauta masa neman bukata a wajensa wa ma qadarullah haqqa qadarihi Allah kan ba su bashi matsayinsa ba Allah kan ba su bashi matsayinsa ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ta'ala yace ƙasa gaba ɗayanta dankinsa ce ranar alkiyama shi Allah wasamawatu matsawiyatun biyaminihi sammai gaba ɗaya bakwai zai yaye su ya danke su a damansa kenan da ƙasai da sammai danke su Allah zai yi subhanahu wata ranar alkiyama wa ake magana shehu Allah ce subhana sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma yushrikun amma yushrikun daga duk wani abin da suke hada shi da shi ya wuce nan to yanzu shi wannan wanda ya tsaya akan kabari yana gaya wa shehu matsalolin Najeriya jira yake a zo a ce masa wani abin da yake shirka ne to amma abin da zai ba ku tsoro shine kuna ganin zai yadda a ce shirka yi ka gani ba ga irinta ba har ya yi hakan ɗin ma ba zai yadda a ce shirka yi ba ba ba ga irinta ba kuna ga ya daina sallah kuna ga ya daina bauta wa Allah kuna ga yana jin ya bar musulunci shi a wajensa musulmi ne na kwarai mai neman aljanna kuma yana nan akan tauhidinsa yana nan akan addininsa kuma shi bai yi shirka ba haka ya fahimta da Allah in ba karatu me zai warware wannan التاسعة مسألة ترى أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك ما لن يتي نترى مفهم سيوا أن نفي هذا كل ونم كل مي كل نيمان تبركنا ai har yanzu muna magana ne akan sun nemi sun nemi tabarraki to kore neman tabarrakin nan min ma'ana la ilaha illallah yana kunshi a cikin ma'anar la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah kuma bai daina tabarraki da bishiya ba bai daina tabarraki da hoton shehi ba bai daina tabarraki da kabarin shehi ba bai daina tabarraki da sunan wali ba to ya rushe ma'anarsa ta la'ilaha illallah domin neman tabarrakin a kore wannan neman tabarrakin yana daga cikin ma'anar la'ilaha illallah ba ta cika ba sai ka tsantsance tabarrakinka ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'adikkatihi mala ya ce tare da zurfinsa wa kafa'ihi da ɓuyarsa ala ula'ika akan waɗancan bayan Allah ya ɓoye musu al'amarin ya, ya musu zurfi ya ɓuye musu ba su gano cewa la'ila illallah suke taɓawa ba da suka ce ya ma'aikin Allah mu ma yi mana bishiya ta neman tabarraki ba su san sun taɓa la'ila illallah ba saboda gano hakan ɗin ya musu zurfi ba za su iya ganowa ba saboda ƙarancin iliminsu gano hakan ɗin ya ɓuya musu ba za su iya gano shi ba saboda ƙarancin iliminsu to a yanzu ma kamar haka ne akwai da yawa waɗanda sun samu kansu a cikin wannan hali ƙarancin ilimi ba a bar su ma sun yi karatun ba ya sa ba su san wannan abin da suke shirka ba ne ba su san sun fada cikin bautar wani allah ba kuma ga wani har ya zo ya tsaya ma yana bautar tsantsa ta kafirci da fita daga musulunci amma bai yarda cewa kafirci yake ba bai yarda cewa shirka ba zai yarda cewa shirka ke ko kafirci to ba abin da yake gadar da haka sai jahilci idan muka jagorance ku da sunan malinta ba mu ba ku ilimi ko da iya gwargwadon abun da mu muka sani ba mun ci amanar ku idan masallaci iya sallah za a zo a yi a watsi ba a raya masallaci ba idan masallata iya a yi musu sallah za su yi a sallame su to ba a rike amanar addini a kansu ba idan malami iya amfaninsa al'umma shine a rika kururuta shi ana tara masa ƙasa ana tara masa sadaka ana ba shi kujerar maka da umara iya abin da malami iya amfaninsa kenan a cikin al'umma ya ci amanar al'umma domin amfanin malami shine karantarwa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun shine malami rabbani mai tarbiya mai tarbiyantarwa bima kuntum tuallimuna alkitaba mai karantarwa wa bima kuntum tadrusun kuma shi ma mai koya amma ba yadda za a yi ba malami ba ne wanda sai dai hotonsa ya rika yawo ko sunansa ya rika yawo kuma ba littafinsa ko a kurmi ba malami ba ne me ya koya wa mutane me ya koya wa al'umma kawai suna to wannan abin shi yake jawo shaharar sunayen malamai babu asarinsu ba a asar ɗinsu a ban ƙasa babu alamar sun rayu rayuwa ta ilimi a ban ƙasa ba su bar komai ba mai amfani wa al'umma amma sunansu ya cika kunnuwan jama'a ba komai ba ne illa babin tabarraki ne ba babin ilimi ba ne babin ilimi kan maliku ya yi suna da me ya yi suna da ilimi shafi ya yi suna da me ya yi suna da ilimi Ahmad dan Hanbali yayi suna da me yayi suna da ilim Bukhari da Muslim sun yi suna da me Tirmidhi da Abu Dawud sun yi suna da me Ibn Taymiyyah yayi suna da Ibn Qayyim da me da hu da hoton su muka san su ko da littattafan su da littattafan su muka san su to in ka ji suna fankwalalan suna suna fanko ba littafi ba fatawa to ba babin ilimi bane babin tabarraki ne ka nisanci wannan kofar ka nisanci wannan kofar da an ce shehu wani ce dakata na littafinsa a sa mana masallaci Allah ya masa rahama ya gafarta masa amma a koya mana littafinsa a masallaci kawai amma har a buga hoto da fasta to babi ne na tabarraki ka nisanci wannan kofar yawa in ka ji malami ka ga littafinsa amfani da iliminsa in ka ji malami ba sunansa ba, ba littafinsa sai sunansa bar wannan wajen je ka nemi ilimi kuma ba haka za a koya maka wata mummunar aƙida a jefa ka cikin wadin da ba za ka iya fitowa ba to lokaci ya kure kuma muna da sauran matsaloli don malam guda ashirin ya kawo mun yi ta tara saura goma sha ɗaya so za mu haƙura zuwa wani sati idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu sai mu ɗora abinda muka yi daidai ubangiji allah ka tara ma cikin ladansa abinda na yi kuskure allah ta halaka gafarta mani wa sallallahu wa sallim alabi karim ala ali wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum wa rahmatullahi والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ya ce akwai bukatun addu'ar ‘yan uwa ga ɗaya daga cikin dattawan wanda lisi wanda Allah ya yi masa rasuwa a jiya wato alhaji muhammadu mai dawa masun itas akwai kuma wasu dattawan marasa lafiya da suke bukatar addu'ar yan uwa alhaji usman mamman da malam sale tela da sauran yan uwa to muna addu'a shi alhaji muhammadu masun itas allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa allah ya ji kansa da rahama allah ya kai haske kabarinsa allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya kyautata ya inganta abin da ya bari a bayansa sannan sauran dattawa marasa lafiya kamar shi kwafa usman na ga allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon har zuwa masallaci domin ina karatu ina kallo shi allah maɗaukakin sarki ya ƙara maka lafiya allah ya sa jinyar kafara ce allah ya maka tsawon kwana ubangiji allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin numfashinka malam sala tela allah ta'ala ya bashi lafiya allah ya tashi kafaɗunsa allah ya sa jinyarsa kafara ce allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin numfashinsa da sauran yan uwa marasa lafiya allah ya ba su lafiya ya sanya zakar jiki ne wannan ya ce menene hukuncin tsohuwa da ta mutu da bashin azumin ramadan to ko ba tsohuwa ba ce kuma kowaye ya mutu da bashin azumin ramadan to za mu duba mu gani cewa menene ya kashe shi idan jinya ce ko kuma in tsohuwar ce dama ba ta yi saboda tsufa to wannan azumi ya faɗi a kansu wadda jinya ta sa ya sha azumin ramadan kuma bai warke ba ya mutu da wannan jinyar ko tsufa ta sa ya sha azumi kuma ya mutu a bayan nan to azumin ya faɗi daga kansa babu komai kadai an yi saɓani ne dangane da wanda wani sanadi ya kashe shi kamar hatsarin mota kuma akwai azumi a kansa bai rama ba ko kuma bayan azumin ya samu damar ramawa amma bai rama ba har wani ajali ya kashe shi kamar koda jinya ce alhalin ya samu damar rama kuma bai rama ba wasu suna ganin cewa za a rama masa amma zancen da jimhurin malamai suke a kai ana rama mutum azumin da ya dora wa kansa ne ba wadda Allah ya dora masa ba kamar azumin bakance mutum ya dauki bakance kuma bai cika ba to shine idan ya mutu bai yi ba to waliyansa za su cika masa wannan bakance nasa Allahu alamu wannan kuma ya ce ana samun masu sanya ƙananan kaya lokacin da ake sallah duwawunsu yana bayyana kuma hakan na cutar da wadda ke bayar da shi shin sallah na inganta irin wannan halin to al'aurar namiji wacce take matsananciyar al'aura a cikin sallah daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa idan bai samu dama ya rufe wannan ba musamman abu da ya dauka daga cibiyarsa zuwa ƙasan mazaunansa tunda wasu suna ganin cinya ma al'aura ce mai rangwame to abin da ya bayyana daga cibiyarsa zuwa mazaunansa to wannan al'aura ce wacce ba za a iya rangwame a kanta ba idan ta bayyana wa mai sallah ba shi da sallah ba shi da sallah haka irin waɗannan masu sanya ƙananan kaya ƙaramar riga su yi ruku'u mazaunansu su bayyana wannan kuskure ne babba kuma hakan zai bata musu sallah domin suna sallah ne su rara sakamakon cash kuɗi na wahala to 'yan kasuwa na tara cinikinsu su kawo musu masu su kawo masu pos su tara masu pos har ma su dan su dan yaga musu dan wani abu na kudi sakamakon haka charges din pos ya karu kuma wasu na cewar hakan kamar sayar da kudi ne shi ne nake neman ƙarin bayani bai halatta ba ka je ka canjin kuɗi a baka da ƙari halatta ba ɗan kasuwa idan zai ba da kuɗi wa mai pos ya tura masa akawun to ya ba shi kuɗi shi kuma ya ba shi kuɗi bai halatta ba ya masa ƙari bai halatta ba in yi haka ya bata kasuwancinsa kuma ya sanya riba a cikin kasuwancinsa akwai abin tsoro idan kazanta tana shiga cikin dukiya kai da kake faɗi tashi kana neman halal ka wuni kana faɗi tashi kana neman halal ka zo wata ɗari biyu ko ɗari biyar ko dubu ɗaya ta lalata maka dukiya gaskiya wannan kuskure ne bai halatta ba mutum ya zo bukatan kuɗi zai baka kuɗi to ka ba shi kudi ya baka kudi shi kenan canji kuka yi nasa ya tura ma account kai kuma naka ka ba shi cash ba wata hidimar kasuwanci a nan balle a ciri ba babu Allah ya kiyaye gashi ma har suna cewa wai wai hakan ya ƙara charges na pos to mai zuwa neman kashi dan ya je ya karɓi miliyan ɗaya mai yawa an caje shi dubu biyar ko dubu goma ko nawa ne a ciki to kaga shi kuma miliyan ɗin na nasa yana so ta dawo masa da wannan dubu goma da riba akai kaga Allah ya kyauta ya kuri ka samu abu kadan rubuta haka a social media yake kallo sai ya ga wani malami yana cewa ga ɓantaren tabarma ta gidan wani shehunsa da aka kawo masa har ma yana nunawa kuma har alfahari yake yi da hakan shin malam zai iya fadawa cikin neman tabarraki har ya kai shi zuwa ga shirka yake so ya ce ina jin ha to ba shine karatun namu ba a shine karatun namu basgaran tabarma an kawo ta ana nuna ta mai ake nufi dama a shi za tu anwatsin din kenan za tu anwatsin din kenan Allah ya kyauta wani malami ya ce idan mace tana da janaba bai halatta ta shayar da jaririnta nono ba sai ta sai ta yi wanka ko ta yi alwala ko ta yi tsarki sannan a ta shayar da jaririn nata to malam idan ta shayar kafin ta yi hakan akwai wata illa ce ga jaririn ko ita uwar to da ba ka ganta ba illa da ba ma ya san wannan karatun nasa kuskure ne wannan ba malinta ba ce ba ba ko ba duk mai magana ba ne yake magana da malinta shi ne ɗaza abinda muka yi ta faɗa a karatu ga riga ga rawani ga waye amma ba malinta ba ce ba wani abu ne daban ya ɗora shi akan tebur wannan magana kwata-kwata ba malinta a cikinta cewa idan mace mai shayarwa tana haila ba za ta shayar da jaririnta a halin haila ba ya jahilci addini kuma ya jahilci ma ilimin ilimin wato ko sirrin da ke cikin shayarwa domin shi wannan jinin na hailar ai yaron ma da shi ya rayu lokacin a haife shi na? o janaba janaba janaba ya ce ba ba haila ba janaba duk ɗaya ne kawai dai bayanin da zan yi ne na janye amma duk ɗaya ne a cin tana da janaba sai ta yi wanka kwata kafin ta shayar da shi nan kuskure ne ba daidai ba ne ba ba wanda ya shaɗanta mata shayarwa har sai ta yi tsarki ko sai ta yi alwala ta iya shayar da shi ba abinda zai sami yaro Allahu alam rike zo ka ce ya ce wani lokacin waɗanda yawanci waɗanda ake ba tura musu kuɗi suke ba da cash ba asalin 'yan kasuwar ba ne yara masu kaiwa kudi banki ne su kuma suke in sun tara sai su je wurin masu pos ko a zo wajensu sai a tura su kuma su ba da cash din sai su karbi wani wani kamasho bai halatta ba shi ma bai halatta ba idan wancan mai kudi an ce bai halatta ya ci riba akan kudinsa ba to shi wannan ai ba mai kudin ba ne don me za ka ci riba kan kayan da ba naka ba shi ma bai halatta ka ci riba kan kayan da ba naka ba wanda ya aike shi shine zai biya shi in na biya ne hakkin biyansa yana kan wanda ya aike shi Allahu alam اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم